zance mafi katari cewa manzanni wato gaba ɗayansu Allah ya kiyaye su duk gabanin annabta ba za su tarayya da Allah ba da kuma sabobin Allah ko koyon kokonto cikin wani abu daga haka hakika hadisai sun karabu junansu da kuma wato wasu hadisan daga annabawa da yadda Allah ta'ala ya zartake su a wannan tawaya tun da aka haife su da kuma yadda suka tashi a bisa tauhidi da kuma yin imani da Allah bari dai afsa haskaka wannan na wato fito kullowa haske nan na sanin ubangiji da baye-baye na tausawa na ta goma shi kamar da yadda muka fadakar akan wannan a cikin babi na biyu daga kisimi na farko daga wannan littafin namu babu ɗaya da ya cira su daga cikin mabuta labarai cewa ga wani guda ɗaya wanda aka annabtar da shi ko ko aka zaɓe shi wanda da can an san shi yana kafirci ko ko yana shirka gabanin wannananka imam alƙari ya ce kaga magudanar gidan wannan babu shine ciratowa shashin malamai sun kafa dalili cewa su zukata suna korewa wato suna zautuwa bisa wanda wannan shine tafarki na sa imam alƙali ya ce amma ni ina faɗa hakika ƙurayshawa ta jefa annabi musallallahu alaihi wasallama da dukkan abin da take gare shi kafaran al'ummai sun aibata annabawansu da dukkan damar da suka samu da irin abin da suka kirkira na rigabin da Allah ta'ala ya nasanta a kai nasa ko ku a masu ruwaya suka sirato zuwa gare mu ba mu sami aibatawa libaidin ga ɗaya daga cikinsu wato a cikin wani abu daga wannan ba na cewa ai da can kana bauta wa gumaka yanzu ne ka wasu ko kuma a sun kwankwashe shi da cewa suna zargi na sa da barin abin da wato abin da ya da su a kai na sa idan da wannan ya kasance da sun zamanto masu gaggawa ne da wannan yanka da sun zamanto masu kafa hujja da launi-launi nasa a cikin abin bautarsa da wannan urusa wadda wato ya tabbata lahu gare shi da ya tabbata bilhaninsu da suka yi afsa abin da ya kasance yana bautawa gabanin nan da sai zamanto mafi muni sai zamanto shi ne fi yankewa a cikin hujja yadda urusta shi da wannan hannun nasu a sabarinsu wayannan gumakan da irin abin da abin da iyayen suke bautawa min kabul gabanin nan kaga a cikin haɗe wasu game kansu a sabu direwa gabaninsa dalili ne cewa ba su samu tafarki zuwa gare shi ba domin da da akwai da ku an cira su kuma da ba su shiru a kansa ba irin yadda su ma ba su kawai ba yayin juya ka ba har ma sai da suka ce ma wallahu an ke warti mallaci kanu alaiha irin ne da Allah ta'ala ya kai to gare su hakika alƙafi alƙushairi ya kafa hujja a sadar ke annabawa game da irin wannan da faɗin Allah ta'ala da ya ce, Wai da hazina min annabi na nisa kamun wa minka ayi zuwa ƙarshen aya, da faɗin Allah ta'ala, Wai da hazin lahu nisa kan nabi na, ayi zuwa faɗin Allah da tu'minun nabi wa da tansurun na, ƙala ya ce, sai Allah ta'ala ya tsarkake manzon Allah a wajen alkawari kuma abu ne mai nisa a ce Allah ya karɓi alkawari daga gare shi tun gabanin halitta ta sa sannan kuma ya karɓi alkawarin nan na annabawa da yin imani da shi da taimakawa manzon Allah tun gabanin a haife shi da zamanin nika sannan ya halatta masa wato tara wanda Allah ko ko waninsa na daga tarfa aula wannan abu ne wanda babu wanda zai halatta shi sai wanda yake kangararri wannan shine ma na zancensa yaya haka zai kasance bayan ku mala'ika jibril alaihi salam ya zo masa ya zage zuciyar manzon Allah ya a lokacin annabi yana mai yin shekaru sannan ya fitar da alaka wato gudan daga daga cikin ta ya ce wannan rabon shaidan ne daga gare ka sannan ya wanke zuciyar ya cika zuciyar nan da hikima da kuma imani irin yadda labaran nan na mafara ya fara imam alƙali ya ce to ba kada rikitar gare ka faɗin nan na annabi ibrahim a cikin abin da ya shafi tauraro da wata da rana ya ce haza rabbi domin malamai sun ce wannan abin ya faru a lokacin annabi ibrahim yana mai yan shekaru ne da farkon tsokaci da kuma kafa dalili kuma tun gabanin lazimtar kallafawa manyan hazikai daga malamai da malaman tafsiri sun tafi zuwa cewa sha'anin da lamarin annabi ibrahim ya faɗi wannan magana ne na mai ƙurustawa ga mutanensa yana kuma mai kafa hujja a kansu wasu malaman suka ce ma'ana bisa wato istifami ne wanda ya zo magangaren nan na inkari abin da yake nufi to yanzu wannan shine ubangijin nawa imamu sajjad ya faɗa da ya ce ha zara bidin nan ma'ana absabadan ku ya ku mushrikai irin yadda Allah ta'ala ya ce aina shuraka'i ai ma'ana a wajen a wajen ku abin da yake shiryawa cewa annabi Ibrahim bai bauta wani abu daga haka daga wannan nan ka ba sannan bai yi tarayya da Allah ba ko da sau daya shi ne faɗin Allah ta'ala da ya gare shi izgala li abihi wa qaumihi ma ta'budun sannan sai Allah ya ce Allah ya ce, "A fara'aikun makuntum ta budun, an tumuwa ba hukumu laƙadamuwan fayin na mu a duwun le illa rabbal alamin." Ubangiji ya ce, "Izda a rabba hudu kalmin salim." Ai, ma'ana zuciya ko zaciya ga barin shirka, da faɗin Allah ta'ala da ya ce, wa junubni wa bani anna abuda lasnam to idan ka ce menene ma na fadan annabi ibrahim la illam yadini rabbi la akunanna min alqawmi dhallin wasu malaman suka ce ma'anarsa idan Allah bai taimake ni da taimakonsa ba to sai in zamanto irin ku a cikin batan nan naku da abin da kuke bautawa hausa ma'anar nan na tausasawa da kiwon kai idan ku ba haka ba to ai annabi ibrahim abin kiyayewa ne tun fil azal balalu ba zai same shi ba idan ka ce menene ma'anar faɗin Allah ta'ala كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا sannan Allah ya faɗa bayan nan game da manzannin wa قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذ نجينا الله منها امام القاضي yace to kaga kaza lafazin aure ya zama ya rikitar gare ka kada ka san cewa tana hukunta cewa su inda ma yaquluna ila ma kanu cewa su annabawan nan za su dawo a kan abin da suke kansa a cikin addinin su na baya domin lafazin audu yakan zo a cikin zancen larabawa ga wani abin da ba fara shi ba yana zuwa da ma'anar nan na tabbatuwa irin yadda ya zo a cikin hadisin nan na wutar jahannama aka ce sun koma gawai imanansa sun zama gawai tunda ya da ba gawayin ba ne suka zama mutane sannan suka koma gawai a shi kaga da ce awu lata udun na fi millatina ba wai ku dawo cikin addinin ma nasa da kuna ciki kuka fita ba a ku zamo cikin addinin ba kenan mm to ai da can ba gawayi ba ne misalin wannan fadin mawaki da yake cewa tilkal makari mulaqa abana min labanin shi ba bi ma'in fa'ada ba du abuwala ya ce wa mutanenka girmama girmame laƙa ba ne min laban ba wai ƙwarrai ne na nono ba shi ba bi ma'in da aka cuɗanya su da ruwa fa'ada ba du abuwala sai suka zamo boli bayan nan ba wai sai suka koma boli ba domin dama nono dai ba boli ba ne ya koma nono kuma sannan ya koma boli ba su zamanto haka ba kabul gabanin nan idan ka ce menene ma na fadan Allah ta'ala o da daga ballon fadi ba ya daga cikin abdalalu wanda ake gaya masa shine kufur ba ila aka ce eh aka ce abin da ake nufi da wanda daga balal din nan wato kana neman annabta sai Allah ya shirya kai zuwa gare ta Imam Tabari ne ya wadi wannan wasu malaman suka ce Ubangiji ya same ka ya Rasulullahi tsakanin mutane ma abota mata sai ya kiyaye ka daga wannan ka ya shirya da kai zuwa ga imani kuma zuwa shiryar da su ya bugun kasar wannan ya buga ga imamu suddiyu da wani ɗaya ba ɗaya ba wakila aka ce ma'ana ka baka san shari'arka ba ma'ana baka santa ba sai Allah ya shirya da kai zuwa gare ta abinda ake nufi da abdalalu a nan shine imaucewa to don haka ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama to yana kebantuwa a kogon hira a cikin neman abin da zai fuskantu da shi zuwa ga ubangijinsa zai kuma sharantu da shi har sai da Allah ya shirya da shi zuwa ga musulunci malam kushairi ne ya kai cuma da wannan wasu malaman suka ce a la ta'riful haqa baka san alhaqu gaskiya ba sai Allah ya shirya da kai zuwa gare shi ko kuma la ta'riful haqa baka san Allah ba sai Allah ya shirya da kai zuwa gare shi wannan misalin fadan Allah ne da yake cewa wa Allah maka malam ta kunta alamu Ali dan Isa ar-Rumani ne faɗi wannan Abdullahi bin Abbas ya faɗa sam annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba haduwa da balatu ma sai yatin ba aka ce ma'ana fahada din nan ma'ana sai Allah ya bayyana lamarin ka da dalilai wasu malaman suka ce wata ran Allah ya same ka ka wata tsakanin maka da Madina sai shi da kai zuwa garin Madina wasu suka ce abin da ake nufi Allah ya same ka sai shi yadda ba ta ce bika albarkacinka an gaba daga Jafaru Sadiku dan Muhammadu Bakiru ko da raka ballan din nan ma'anarsa me neman soyayyar nan ta ka ta ka fil azal fil azal ma'ana baka santa ba sai ne maka baiwa da sanin wannan wato wato wato wannan soyayya sayyidina hasan dan aliyu ya karanta wa wajadaka dallun ba'di ayi tadabika yace wato matacce ne same ka ya rasulullahi sai ya samu shiriya malam ibn adawu ya fada wa wajadaka dallan dinnan ai ma'ana wato masoyi limarifati ga sani na shi abdallu shi ne almuhibu masoyi irin yadda ya fada ya ce innaka lafi dalalikal qadima na kana cikin soyayya nan taka da daddiya ai mahabbatikal qadimati amma a nan wajen ba suna nufin wai bata a cikin addini ba da an ɗayan annabi wato da sun fada a cikin annabin Allah wallahi da sun kafarta misalin wannan yabu a wajensa a wajen wannan fadan Allah ta'ala inna la nariya fi dalalin mubin ai ma'ana soyayya mai mabayyaniya junaidu ya faɗa ubangiji ya same ka kana mai limauta cikin bayanin abin da aka sauka zuwa gare ka sai shirye da kai dan bayani na sa kama faɗin Allah ta'ala da ya ce وأنزلنا إليك الذكر على تبين للناس أيضا قرشم آية وسمع لمن سكتي Allah ya san ya same ka ba wanda ya san ka da ba da ya san ka da annabta har sai da Allah ta'ala ya bayyana ka to sai Allah ya shirye da su a da'a masu ta goma shi bika albarkacin ka Mm, yace ban san mutum ɗaya ba da ya faɗa daga cikin malaman tafsiri a cikin wannan aya cewa wai ba fasacciya gaba da imani ake nufi to haka nan a kisa na ta annabi Musa alaihi salamu da nan Musa ya ce, Ya ce fa'altu ha'idan wa'ana mina bolli, ai daga cikin wato masu yin mukudiyina masu yin tarkwawula, wanda suka aiwatar da abu ba tare da nufi ba, malam nan ara mata ne faɗi wannan, Imam al-Azhari ya faɗa. ma'anarsa daga cikin annasi na masu mantuwa hakika an faɗi wannan nan ka ila yau a cikin faɗin Allah wa wajen raka ballan fahada ai nasiyan mai mantuwa irin yadda Allah ta'ala ya ce an tuzalla idehu ma har zuwa karshen aya idan ka ce menene ma na faɗin Allah ta'ala ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وأمسى عنان شوى إمام السمر قلبية يا فدا يتي معنا تسا أكافن أكافن أي مكوا يا رسول الله baka san ka karanta alqur'ani ba sannan baka san ya zaka kira mutane zuwa ga imani ba bakaru dan dan alawa alqadi ya faɗi katarnin wannan dala yace walal iman ko kuma imanin da ya zama to shine farallai da hukunce hukunce yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance tun gabanin nan yana da imanin tauhidi na sa sannan sai ga farallai sun sauka wadda da can annabi sallallahu alaihi wasallam bai san da ita ba gabanin nan ku sai ƙara imanin samun kallafawa wannan shi ne mai kyawun fuskokinsa idan ka ce menene ma na faɗin Allah ta'ala wa in kunta min qablihi la min al-ghafilin kai sani wannan bai zamanto da ma'anar faɗin Allah ba والذين هم على آياتنا غافلون bari dai abu ubaidin alharawi ya kaitu cewa ma'anar wannan aya wanda suka rafka daga barin kissa annabi yusufa domin dai baka san wannan kissa ba ya rasulullahi sai da muka yi wahayi gare ka haka nan hadisin nan da Usman dan abin ce mata yake rawaito shi da isnadin sa daga Jabiru Allah ya kare yadda gare shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana halartar mashahadin mashirkai tare da su eh wannan wannan wannan hadisin kamata ya dinga faɗa su tare da wai eh domin ba taba wannan wannan labari ne eh zai zai kuma alƙali zai zai magana ne za mu ji magana akan sa domin annabi sallama ai kan manta tun kafin annabta tun ma yana mai yan shekaru da wani masa magiya ce dallata da uzza me yace yace kaka kare mu ban taba kin abin da nake kin wayannan abubuwan ba saboda haka za a ce wai ya ya halarci mashahadin mushrikai tare da su to amin wai sai ya ji wasu mala'iku guda biyu a bayansa ɗaya daga cikinsu yana faɗa ga abokin nasa yana cewa wai je ka haka tsaya a bayansa wai sai ɗaya mala'ikan ya ce wai ya zan yin tsaya a bayan annabi bayan bai daɗe da zuwa wai wajen sumbata gumaka ba wai daga rana bai ƙara zuwa ma can bai taɓa zuwa ba bari ya ƙara zuwa to wannan shine ka'ida duk lokacin da aka faɗa hadisi wanda irin wannan to kar ka matsa daga gurin sai ka yi bayanin hadisin cewa wannan ƙarya ce ba gaskiya ba ne yau kakka matsa kakka ce a masu bayani daga baya sai bayani a kamar fawailul musalli ne ka ba mu tsaya wannan gurin sai ka ci gaba alladina wansa tin sahuna sai ka ci gaba da bayani amma ka ce fawailul musallina ko alarma ne ijabaki aka fassara aka to ya kamata dare yayi a tsaya yanan an yi sabo yau sai an karasa yau saboda sabo ne wato wannan gurin ba zai yi a bashi iyalan ba saboda an ginsa magana sai an karasa kamar ka ce la ilaha la ilaha ne kai shiru baka sai illallah ba eh domin cewa ka la ilaha ka kora ubangiji ga gida yau amma yayin da ce illallah sai ka tabbatar da Allah shi kadai ne to haka lamarin ne to shi ta malamai suka ce a ka'ida ilimin hadisi hadisi da'ifi za ka iya faɗa kai shiru baka ce hadisi ne da'ifi ba ko wani amma amma in ya zama hadisi mawdu'i ne na ƙarya to ba ka ƙetarewa sai kai bayani shine anan wannan hadisi fa hadha hadisun ankarhu Ahmad ibn Hanbal jiddan sai wannan hadisin Ahmad dan Hanbal ya inkarin sa kwarai wa kala yace wannan hadisin na ƙarya ne dama ko ƙarya hadisin ƙarya au shabihun bil mawdu'i ko mai kama da hadisi na ƙarya شر ضعيف الخبر الموضوع الكذب المختلط المصنوع إيه وقال الدار إمام الدار قدني يا بلا يقال أنا تيوا إن عثمان وجب في سناده حقيقة عثمان دان أبي شيبتا شيء وهمي أتسن سناده نسا ولا حديث بالجملة أما دي أجملة باكي دي وانا حديث منكري ني غير متفق sam sam ba a zuwa cikin sinadin sa ba ولا يلتفت saboda haka ba a yin waiwaye zuwa gare shi والمعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم sananne خلاف wato daga annabi sallallahu alaihi wasallama khilafu sabanin wannan عند أهل a wajen ma'abuta ilimi من قوله na daga waɗannan nasa أخذت إلي الأصنام cewa an yadda gumaka zuwa gare ni kaga ya kore wancan magana Mm.
وقوله في الحديث da kuma الآخر barin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ɗaya hadisin الذي رواه أم أيمنة wannan da umma ya marta rawaito حين shi كلمه yayin da amman sai magana da shi da alayensa a cikin halartar shashin idin su suka yi wa manzon Allah magiya bayan fito bayan kinsa ga wannan nan ka sai ya fito tare da su annabi sai ya dawo abin firgisarwa faƙara sai manzo Allah yake cewa duk lokacin da na kusanci wani gunki kawai sai in ga wani mutum fari ya bujuro gare ni mai tsayi yana yi min ihu yana cewa yi baya yi baya kaka shafe shi lahum idan bai bai ƙara halatta wani idi ba lahum tare da su a wannan lokacin da kuma barin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sanan ta bahira
yayin Yayin da- da yayin da yazo ya rantsar da manzon Allah da lafzar wuza yayin da ya ya tashi a cikin sham a tafiyan nan tasa tare da amman sabu dalibin a lokacin manzon Allah yana mai yan shekaru kaga a lokacin ma ba annabta kenan
ورآتي علامات yayin da wannan bahira ya ga alama annabta cikin manzon Allah واختبره sai بذلك sai bari ya jarraba ya ga tabbas annabin ne
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم to da ya masa wannan rumagiya wai dallata da uzza sai annabi ke cewa da shi لا تسألني بهما kar ka kare mun magiya da wayannan abubuwan biyu فوالله na rantse da Allah ما أبغضت شيئا ban taba kin wani abu ba da dai irin yadda nake kin su ba قال له بهيما sai wannan bahira mai wata nasaranci yace فبالله na rantse da Allah إلا ما أخبرتني أما أسألك sai عنه ka ban labarin abin da na tambaye ka akan sa sai قال manzon Allah yace da shi سل عما بدا tambayi abin da kake so وكذلك المعروف to haka nan abin sani na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama وتوفيق tawfiqin lahi lahu da kuma gamdakatar na ubangiji gare shi annahu kana qabla nubuwwati cewa wannan ya kasance gabanin annabtarsa yana sabawa mushrikai a inda suke tsayawa a muzdalifa a aikin haji wa kana yaqifu huwa bi arafa shi manzon Allah in ya zo sai ya tsaya a nan bi arfa annahu kana mawqifa ibrahim domin nan ne gurin wato inda annabi ibrahim alaihi salam yake tsayawa Fasalun.
wasali kenan da ka rabe mana قال القاضي أبو الفضل alƙadi abu fadal ya faɗa Allah ya gamdatar gare shi قد فعل بما قدمناه Mhm.
وجود الأنبياء ce والتوحيد ƙudurin nan na annabawa ya ya gabata gare mu a cikin wato abin da muka gabatar da shi a shanin tauhidi والإيمان ta Allah da والوحي yin wayi وعصمته da kuma yadda Allah ta'ala ya kiyaye su a cikin wannan ranka a cikin abin da muka yi bayani na sa أما ما أهل هذا الباب amma abin da ya walanci wannan babi من عقود قلوبهم na daga ƙudurin zukatan annabawa وجماعها ومن أنها تتلوى كان تسعى.
مملوءة العلم cewa ita cika ta da ilimi ne da ويقينا kuma suka kasancewa على الجملة amsa jumla baki daya وأنها قريبة من المعرفة sannan cewa ya ta tattaro sanin Ubangiji da والعلم ilimi بأمور da الدين lamarin nan na addini والدنيا.
sanin duniya ما لا شيء abinda babu wani a فوقه gurgushinsa ومن دال الأخبار wanda ya san kayan labarai واتنا بالهدي ya kula da hadisan manzon Allah وتأمل ما قلنا ya lura da abin da muka ambace shi وجده to zai same shi وقد قدمنا منه سياق نبينا hakika mun gabatar a hakkin annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin kobato babi na hudu أول اسم a farkon kishimi na daga wannan littafi ما يبينه على ما وراءه abin da yake faɗakarwa abin da ke bayansa إلا أن أهواله sai dai cewa halayensa a cikin wannan sani tana sassabawa أما ما تعلق منها amma abin da ya zama yara ce min har daga cikin ta أمر الدنيا da lamarin duniya لا يترك بياك الأنبياء to wannan ba a ba sharranta isma ba a cikin hakin annabawa من عدم معرفة الأنبياء na cewa wato sha wato wasu daga cikin annabawa ba su- wato idan an samu ba san wannan ba to wannan babu matsala a cikin sa أو اعتقاد ko ko a su yi gudurin sa على خلاف a bisa sabanin abin da suka zance a kai na sa ولا وسم عليه to wannan ko babu aiku a kan su fi cikin sa إذ هممهم domin متعلقة himmominsu tsara بالآخرة ta ne da lahira da وأنبائها labaran lahira وأما الشريعة amma wanda lamarin shari'a da dokokin وقوانينها shari'a وأمور الدنيا Kaga kuwa وأخواتها lamarin duniya ya kishiyanci wannan بخلاف كثير tsamanin wayan sunsu na daga ahalin duniya الذين يعلمون الظاهر من الآيات الدنيا وهم عن الآخرة هم su غافلون ne wanda Allah ya ce ya alamu na zahira min hayatu dunya wa hum an lakhiratihum gafilun وما سنبين kamar yadda هذا sannan za mu yi إلا bayanin wannan a إن cikin شاء babi na biyu الله.
idan Allah ta'ala ya so ولكن Sai dai shanin da lamarin ba a cewa ba su san komai ba na daga lamarin duniya فإن ذلك domin an faɗa haka يؤدي إلى sai الغفلة bayi zuwa rafkana والبلد da wauta وهم المنجمون su kuwa an عنه.
zama suka barin wannan ولقد أرسلوا bar dai su إلى annabawan an أهل aiko su zuwa ahalin duniya وكل سياستهم sannan an rataya musu wato jagorancin al'umma da shiryar da وهدايتهم su والنذر في da yin tsokaci a cikin مصالحهم masana addinin su da kuma ودنياهم duniyar su وهذا لا يكون مع عدم العلم wannan ko ba zai kasance ba tare da rashin sani بأمور da al'amuran duniya gaba daya وأعوال su الأنبياء kare ku halayen annabawa da وسيرهم tarihin su في هذا a cikin الباب wannan babi abu ne معلومة wanda yake sananne ومعرفتهم بذلك sanin da wannan ka مشهورة.
dukkan dukkan a mashuri ne وأما إن كان هذا الأقل amma idan wannan kuduri ya zama مما يتعلق بالدين yana daga abin da yake ratayuwa da addini ولا يشوه من النبي صلى الله عليه وسلم إلا العلم to به ba zai inganta ba a faɗa a hakkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai annabi ya san wannan abin ولا يجوز عليه جهله ba zai yi wa ce annabin Allah bai san wannan ba gaba daya لأنه لا يخلو أن ومن بعض يكون يفنتا.
عنده ذلك أم وعي a ce wannan abin ya faru da gare shi daga wahayi daga Allah madaukakin sarki ba وهو ما لا يشوه الشك منه wannan ba zai kokonto ba zai inganta ba gare shi فيه fi a cikinsa alama kaddam yan yadda muka gabatar a baya kai bal to yaya jahalu za a ce bai sani ba bari dai hasala lawal ilmul yaqin ilimi na kankancewa ya tabbata gare shi aw yakuna fa'ala zalika bi ijtihad ko kuwa a ce annabin ya aiwatar da haka ne da istihadi na sa kuma lam yanzar alayhi a cikin abin da ba so kar so kamar da komai ba cikin sa alal qawli amsa dora magana duka duwidu ko il ijtihad da halatta wato auko istihadi daga annabi sallallahu alaihi wasallama a zalika cikin wannan nan ka ala qawli al muhaddith amsa ba da malamai muhaqqiqai wa ala muqtada hadith ummi salama sannan amsa hukunta hadisin nan na ummu salamata annabi ya ce hakika ni inna ma aqdi bainakum bi ra'ayi hakika ina hukunci tsakanin ku da ra'ayi da da istihadi na kuma lam yunzar alayhi cikin abin da ba saukar ba saukar min da komai ba alayya wato fi a cikin sa raja wastiqad amintattu ne suka fitar da wannan hadisi wa ka qissati asraba haka nan kamar kisan nan na asara badarin wato rubutun nan na badar wal idli lil mutaqallidina da kuma izini da aka yi da mutakhallifina ga wanda suke masu jinkiri eh wanda ba su samu zuwa yaki ba su ta kyale su wanda har Allah ya tabbata afa Allah an kalima abin kalama
wala yakunu aidan wannan ma ba zai zama to ba ila yau ma ya atakiduhu mimma yusbiruhu ijtihad wato ba zai zama to abinda annabi ya- wato ya ya kudurce shi a ce wannan istihadin nasa illa kan ba zai zama komai ba sai gaskiya sahihan sai kuma ingantacce hada huwa al-haqq imam al-qadi ce wannan shine gaskiya alladhi la yirfatu ila khilaf man khalafa wannan da ba za a yi waiwaye zuwa sabanin wanda ya saba cikin sa ba man ajada alayhi al-khata na daga wanda ya halatta tarko aula ga annabi ijtihad cikin yin istihadi la ala al-qawli ba amsa dora magana bi taswib al-mujtahid da katantar da musaidai ba alladhi huwa wannan al-haqq shine gaskiya shine was-sawab kuma ka tari inda na gurin mu wala ala al-qawli ko kuma al-akhar bisa ɗaya fadin لأن الهكذا cewa ita gaskiya tana bangare daya hikmat annabi sallallahu saboda alaihi kiyaye wanda aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga daga daga tarku aula a cikin ijtihadi a cikin shi a cikin da abin da yake na shari'a wanda annal qawla fi sabti atil kuma ma daura magana a cikin kuskuren da masu ijtihadi inna ma huwa ba'da ai wannan yana tabbatuwa ne bayan ka tabbatuwar wa shari'a nazaru annabi sallallahu shi alaihi wasallama kuma lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ijtihadu da ijtihadin sa inna ma huwa fi ma lam yunzar alayhi fi kadai ya zama a cikin abin da ba saukowa da manzon Allah komai cikin sa bane wa lam yushra lahu ba qawlu shar'anta masa komai ba kabalu gabanin nan hada fi ma aqada alayhi annabi sallallahu alaihi wasallama qalbahu wannan yana cikin abin da wato Allah wato ya aka kudurin zuciyar manzon Allah aka yi nasa fa amma ma lam yaqid alayhi amma abin da ba kudurin zuciyar manzon Allah aka yi ba min amrin nawajib na daga al'amura farar fararru na shari'a وقد كان لا يعلم منها ko ana samu annabi sallallahu alaihi wasallama bai san wani ba a cikin ta ba أولا da farko إلا ما علمه sai abin da Allah ta'ala ya san da شيئاً shi wato wani abu bayan wani abu حتى استقر علم har sai da ilimin jumlar wannan nan ka ya zama ya tabbata gare shi إما بوحي من ko dai daga الله Allah daga wahayi daga ubangiji أو ko إذن ko daga izini أن يشرع في cewa ذلك wato a shar'anta masa wannan fi zalika cikin wannan nan ka ويحكم بما sai ya zama ya yi أراد hukunci da الله.
abin da Allah ya haska masa وقد كان ينتظر الوحي في كثير منها annabi ya kasance yana jiran wahayi a cikin da yawa daga cikin ta ولكنه sai da cewa shi لن يموت bai tafi gidan rahama ba حتى استفرغ علمه har sai da ilimin gaba ɗaya zama ya tabbata inda hu gare shi sallallahu alaihi wasallama وتكررت معارفها sanin لديه sanin manzon Allah ya zama ya tabbata da zai gare shi على التأكيد amsa hakika ورد da الشك ɗauke kokonto da kai kawo والكبار da kore wannan na وفي jahilci الجملة a jumla baki daya لا يسوء منه الجاد بشيء bai- ba zai inganta ga annaba ce bai san wani abu ba من تفاصيل na daga rarrabe-rarraben shari'a الذي أمر wannan da aka yi umarni da kira zuwa gare shi إذ لا تسوء دعوته Mhm.
إلا ما لا يعلمه wato kiransa zuwa abin da bai sani ba ba zai inganta ba وأما ما تعلق بعقده amma abin da ya zama ya rataye da kudurin zuciyar من annabi ملكوت na daga السماوات sarautar nan ta sama da والأرض ƙasa وخلق الله da halittar da Allah ta'ala ya yi وتعيين أسمائه da الحسنى ayyana sunayensa kyawawa وآياته da الكبرى ayoyinsa masu girma وأمور da الآخرة lamuran lahira وأشراء da الساعة alamun nan na tashin alkiyama وأعوان da السعداء halayen yan aljanna Allah ka sa mana ciki عن wal da ashqiya kuma yan wuta Allah ka kiyaye mu wa ilmi ma kana wa ma da sanin abin da zai kasance da abin da ya kasance din bimalan ya na daga babu wanda ya san shi sai da wahayi alama to wannan yana kan abin da ya in gabata annahu ma'sumun cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama masumi ne cikin sa la ya'khudhu fi ma udima minhu shaqqan wato kokonto babu yana rikon manzon Allah a cikin abin da aka sanar da shi wala ko raibun kai kawo bal huwa fi ala ghayatil bar dai yaqin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina da gayan nan ta yaqini ta kasancewa lakinnahu Sai dai la cewa shi yusaratu lahu al-ilmu ba shaɗan ta masa sani ba da gaba ɗaya rarrabe-rarraben wannan wa ka in kana inda min ilmi zalika ko da yake a- akwai ilimin wannan ka inda ku gare shi ma laysa inda jami'i abinda babu shi a wajen gaba ɗayan mutane qawlihi sallallahu alaihi saboda barin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inni la a'lamu illa ma 'allamani hakika ni ban sani ba sai abinda Allah ya sanar da ni wa li qawlihi dan kuma barin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wala kadara ala qadri bashari cewa a cikin aljanna Allah ya tare da musu abinda wato bai da sa sun zuciyar dan adam ba wala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati Allah ya ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun wa qawlu musa da faɗin annabi Musa ga annabi Haliru
ألتبعك على أن تؤدبني مما علمت رشدا halatta biyu ka ala an tu'allima ni ma ullimta rushda وقوله صلى الله da عليه faɗin manzon Allah وسلم sallallahu alaihi wasallama أسألك بأسمائك الحسنى ya ubangiji ina roƙonka da sunayenka alhusna kyawawa ما علمت منها وما لم abinda na sani a أعلم cikin ta da abinda ban sani ba وقوله da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama أسألك بكل اسم ya ubangiji ina ولك roƙonka da kowane suna wa da kai gare ka سميت به wanda ka نفسك ambata zatin karshe أو استأثرت به باسم الغيب ko kuma عندك ka bankinta da saninsa a cikin ilimin gaibu وقد قال الله Allah ta'ala ya faɗa
وفوق كل ذي علم عليم وفوق كل ذي علم عليم قال زيد بن أسلم زيد بن أسلم يا بدا da وغيره wani nasa حتى ينتهي العلم إلى har الله ilimi ya zama ya tike zuwa ga Allah وهذا ما لا خفاء به wannan babu abin da yake buya cikin sa إذ معلومات domin dai wato sanin ubangiji تعالى madaukakin sarki لا ba za a يهائدها kewaye da ita ba ولا منتهى لها babu kuma tikewa gare ta هذا حكم عبد النبي صلى الله عليه وسلم في التوحيد wannan shine kudirin wato hukuncin nan na kudirin zuciya Annabi sallallahu alaihi wasallam a shanin tauhidi da والشرع shari'a da sanin والمعارف Allah والأمور da al'amuran nan na shanin addini asali والسلام kenan da ka rabe mana kai وعلام sani أن الأمة cewa al'umma ijaba sun haɗu وجتمعت Mhm.
على حكمة النبي صلى الله عليه وسلم من cewa manzon الشيطان Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye shi gabarin shedan وكفايته Allah ya kiyaye shi min gare shi لا في جسمه ba dai ba ma a jikinsa ba بأنواع da nau'i العذاب nau'i na cutarwa ولا على كائنه kuma haka nan haka nan kuma a tuntuntunin sa ba zai samu wasu wasi ba وقد أخبرنا القاضي العاقل alƙadi alhaji ba ko azirin ya ba mu labari رحمه الله Allah ya tuntai gare shi قال حدثنا ابو الفضل بن كيس yace abul fadl dan ayyuna alhaji yaman hadisi قال حدثنا ابو بكر yace abu bakar البغدادي bakari yaman hadisi وغيره.
da wani na sa قال حدثنا ابو الحسن ya ce wa ya الزاهد sanar da rakudani ya zantan قال mana حدثنا اسماعيل ya ce ismail الصفار safaru ya mana قال hadisi حدثنا عباس ya ce isa التوفي turufi ya mana hadisi قال حدثنا محمد بن ya يوسف ce muhammad dan yusuf alfarbari ya mana hadisi قال حدثنا shi kuma da سفيان sufyan ya zantan mana shi kuma daga عن mansure سالم بن shi ابي الجعد kuma daga salim dan abul jadi عن shi مسروق kuma daga makasin suruk al-ajidai عن عبد الله shi بن kuma daga abdullahi dan مسعود mas'ud قال yake cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ما منكم من أحد babu ɗaya daga cikin ku إلا وكل به قليله من الجن face an wakilta karinin sa daga aljanu وقليله من da kuma الملائكة garinin nan nasa daga mala'iku wanda shi wannan zai ringa masa umarni da alkhairi wannan kuma ya ringa masa umarni da sharri kowa yana ji a cikin mutunsa lokacin da kawai za ka yi abin alheri ka je kawai a cikin ranar ta ana maka kai kai wannan abin in kai za ka samu matsala yawwa wannan yana maka umarnin alkhairi wannan kuma sharri yake ma umarni Mm.
قالوا sai sahabbai suka ce وإياك يا رسول الله to hadda kai ma ya ma'aikin Allah قال sai manzon Allah ya ce وإياك haddani sai da cewa ni Allah ta'ala Allah ya taimake ni akan sa sai na waya musulunta shi aljanin wannan sa ya ƙara daga mansurin ya ce ba da umarta ta sai da alkhairi an kafa daga na isha da ma'anar wannan hadisi an rawaito to ni sai na kukuta eh fa asalamu kenan fa asalamu ana minu sai na kukuta ni da gare shi da yau mimin nan ban ma ai fa asalamu ana ma'ana ni na kukuta da gare shi wasu daga cikin malamai sun inganta wannan riwaya ya marin jayar da ita an rawaito fa aslama wato shi wannan karinin ne yake musulunta ma'ana ya tsiru daga halin kafirci nasa zuwa halin musulunci sai zama to baya umarni sai da alkhairi kamar da mala'ika yake wannan shi ne zahirin wannan hadisi wasu daga cikin malamai sun rawaito sai ku yi miƙa wuya alƙadi abu fadal ya faɗa Allah ya gabatar gare shi idan wannan ya zama hukuncin shaidani nasa da kuma karininsa wanda aka sallala wa duk bani adama to yaya kuma ga man ba'u da aminu wanda ya nisan daga gare shi bai lazamci abokantaka ga shi ba samsam ma ba ba shi ikon kusanci zuwa ga annaba ba hakika hadisai sun zo cewa shidanu sun tsare hanya gare shi ba gure ne ba saboda bukatar sai an buce hasken annabi ko kuma su yi butanci gare nasa ko su shigar da shagala gare shi yayin da suka ɗebe kauna daga igiwa iya lakata shi sai suka juya suna tabaku irin yadda suka buro gare shi a cikin sallan nan tasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama shi wannan shaydanin ya ma daure shi ya ribace shi ya ba cikin hadisi in ga zace sai na Abu Hurairah Allah ya kare da gare shi ya faɗa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inna shaydana hakika shaydan ya bujiro gare ni ala Abdul Razzaq Abdul Razzaq sanani ya faɗa ce a surar nan ta mage zo masa shadda alayya sai sai kawo hari gare ni zai zo yanke sallah ta gare ni annabi sai Allah ya ba da dama gare shi sai na kama shi na shaƙe shi annabi ya ce na yi niyyar na ɗaure shi zuwa wani alamudi har sai kuma waye gari kuna ganin sa sai na tuna wannan na dan uwana annabi Sulaimanu rabbi ifirli wa habli mulkan har zuwa ƙarshen aya sai Allah ya mai da wannan shaidani yana tababbe ya ba cikin hadisi na nabu dardayi daga annabi sallallahu alaihi wasallama inna adu wallahi iblisa hakika makiyin Allah iblis ya ani shahadi sai ya zo mun da wani gasu na wuta wai sanya shi a fuska ta a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin sallah ya ambaci wato cewa ya yi ta'awuzi daga wato ya ya nemi tsarin Allah daga wannan shedani wala ana wura da kuma la'anan nan la'anan nan ta salahu gare shi thumma aradtu aqul sannan sai na nufin zan rike shi wa dakara laha sai ya ambaci ka tarnin wannan har ma manzon Allah yace la atba mu wasakan yatala abu bi wildanu adil majid yace wallahi da na daure shi da yayi wai gari a daure har ma yaran Madina su dinga wasa da shi wa kadalika bi To haka nan ya zo a cikin hadisi nan na Isra'i, da yadda wannan kakarfan alƙarfin shaidani ya nemi wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wani kistu na wuta. Sai mala'ika Jibril ya sanar da manzon Allah abin da zai tawizi da shi. Ya ambaci wannan hadisi a cikin muwadda. Yayin da shaidan ya kasa wato bai samu damar cutar da annaba ba. Wato wato fai da fai sai ya daga sababantuwa da tsanantuwa zuwa abokan gabarsa kamar kabiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare da Qurayshawa a cikin game kai da suka yi da su yi mutunci ga Annabi sallallahu alaihi wasallama da fito da bayyana a cikin surar wani tsoho na ladu wa marratan ukhra fi ghazwati yawmi badr wata marra kuma wato a yakin nan na badar ne fi surati suraka bin malik a suran nan na suraka dan malik dan jushumin wa huwa qawluhu shine fadin Allah ta'ala da yace wa iz zayyana lahu ash-shaytanu a'malahum al-ayata yace wa iz zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma min an-nas wa inni jarul lakum to shine fitowar ranar wannan yaki da aka yi na badar shi yakin badar an yi shi a irin wannan rana ranar sha bakwai ga watan ramadana kuma a wannan lokacin sahabbai ne suna cikin azumi a haka aka yi yaƙi shi sa wannan yaƙi asalan za mu ji a cikin abubuwa da ake faɗa manya na zanubai ana cewa tawalli yau masahabi da ba da baya ranar yaƙi to shi badar wato wanda Allah iso ne zai je badar amma wato ba a yi tuhuma cewa wanda bai je ba za a yi masa abu kaza manzala sallallahu alaihi wasallam bai taba magana akan wanda ya je yakin badar ko kuma wanda bai je ba saboda in kaga ka je zababbe ne kai ai ba ma mutane ba har mala'ikun da suka je badar na daban ne mala'iku da suka je yakin badar to daban ne su a cikin al'umma saboda haka a irin wannan rana aka yi wannan yaki na badar ranar 17 ga wata kuma kamar da aka saba a wannan makaranta mai albarka akan tabarruki da irin wannan rana a dan karanta wani abu to a takaice dai a gurguje saboda lokaci a shi wannan yaki asalan da ba yaki aka fito ba manzo Allah sallama ya gaya wa sahabbai cewa Abu Sufyan ya fito da ayar shi wannan ayar da ya fito da shi a bi a je a gani idan dama ta samu a karbi domin dama wannan ayarin da ya tora shi ai burbushin dukiyar su manzon Allah ce wadda aka kwace musu a makka kaga a makka mutum mawadaci idan zai fita ya hijira sai dai fa ya fita ya bar komai nasa cikin makka kuma duk da haka boye in an ganshi za a masa illa in ba irin sayyidina Umar ba shine yake cewa to ni zan fita guri kaza da guri kaza kuma na samu guri in tsaya mota yawwa amma idan akwai mutumin da yake so zai biyo ni babu sa haifi wani ƴaƴansa zama wato marayu to bismillah matarsa zama goriya to bismillah biyo ni to asalin shi yakin badar dama wato akwai atika ita ce ta taɓa yin mafarki da ta yi mafarki cewar a ita wannan ɗaya daga cikin babbannin manzon Allah ce domin ‘yar Abdulmuttalib ce to lokacin da ta mafarki cewar ta ga wani wato a cikin dare uku an fito ana cewa yala gudur yala fujur yala gudur yala fujur ana faɗa cewa ya ku fajirai ya ku masu yaudara to lokaci yayi na fita saboda haka aka sai sai so su galibin larabawa a wannan lokacin sun san fasarar mafarki sai aka gane a wannan fasarar mafarkin ma'anarsa shine za a yi kwana a tsakanin nan da kwana uku za a yaƙi kuma aka yi wannan yaƙin za a karkashe manya-manyan kafiran makka sauraka ta kira wa abbasu ta ce abbasu yi zan gaya maka mafarkin da na gani amma kaka gaya kowa saboda wannan sirri ne idan ka faɗa zai zama to an samu matsala ƙarshe dai sai labari zai gurin sanadi da ƙureshin manyan ƙureshawa sai suka ce suka zo suka sami wato shi Abbasu suka sami wato ‘yan uwan manzon Allah suka ce yanzu ku bani Hashim din nan maimakon a ce akwai annabi ɗaya a cikin ku namiji abin ba zai yiwu sai an ce an samu ta annabi ya kuma yau gashi ta yi mafarki cewa yau kwana uku in ba yi kaza ba za a yi kaza kaga zancen sirri ya bayyana kenan to shikenan sai suka ce to tunda abin haka ne yanzu za mu je mu jira zuwa kwana uku in kwana uku nan ta yi lamari bai bayyana abin da aka faɗa mun gani ba to za a rubuta cewa gaba ɗayan kafirai wato gaba ɗayan bani hashim su ne mafi yaudara mafi ƙarya a cikin alam baki ɗinta za a rubuta wannan a je a rataya a cikin ka'aba wannan shine abin da suka je suka yi shikenan kuma abin mamaki yanzu a mafarki ma me da ƙarya a ciki dan kai mafarki ai ba sharadi bane ba amma zan ce wai ai wannan shine abin da suka dogara da shi za kuma za a yi wannan hukuncin to aka je aka yi wannan to da aka je aka yi a manzo Allah sallama ya sa an fito a fitowar da aka yi akwai wato mutum 313 ne 313 nan a ciki fa haddasa Abu Abdullahi dan Ubay dan Salul da ya taho tunda sun ji an ce za a je a kama iru Quraysh wata ayari na rakuman Qurayshawa da da Abu Sufyan Abu Sufyan yana jin labarin cewa ga abin da ya faru sai zagaye sai wata hanya ya bauɗe bai biyo hanyar da za a bi ta hanyar badar ba to a take kuma sai Allah ya umarni a ji a yaki dama wa iza yadukum Allahu ihda da'ifatan ne ihda da'ifatan nan sune in ma dai a samu wannan irin Quraysh din in ma kuma a ji a buga yakin badar amma kuma Allah ya yi alƙawari dukkan kowanne sai samu nasara to haka da aka zo shi wannan Abu Sufyan ya juya to sai manzo to abinda za a yanzu Allah ya yi umarni a tafi a ji a yaki a ji a yaki sauran kafirai a Quraysh a cikin badar to shi abdullahi dan ubai dan sauce ce a'a ai baka gaya mana yaki dai ba mu ci aka ce da mu kawai rundunar qurayshawa ce da ayarinta da raquma zamu je mu kwaci so da haka mu baka gaya mana za a yaki ba sai to ai ni ma yadda kaji haka ne haka Allah ya sauka yanzu sai ce shi ba zai ba za su ba za su ba za shi ba so da haka ya jama'a sa suka juya saboda ai ya samu labarin cewa can fa mutum dubu ne da wani abu nan kuma mutum ɗari ko sha uku can wayancan gandaye ne ba sa azumi wayannan masu azumi ne yanzu ya kake jin azumin nan bare ma zafin da aka fara yan kwanan nan ai kowa yana ji a cikin yanzu to a irin wannan rana fa ana tsakiyar azumi aka yake haka saboda imani na sabon manzon Allah aka aka fita to aka je aka buga wannan yaki to a yakin da aka fita dama akwai abubuwa da suka faru da yawa shi yasa manzon Allah yana fitowa sai ya addu'a yace Allahumma hadhihi quraishun kaga su su Abdullahi dan Ubaydan da suka koma ba damu ba dan sahabbai gaba ɗaya yanzu ba su su da dalili saba'in ba shi Abdullahi dan Ubay ya ja jama'a sa sun juya manzo Allah ce Allahumma hadhihi quraish qad aqbalat bi khuyalaha wa fakhriha tuhadduka wa tukaththibu rasulaka Allahumma fa nasaruka alladhi wa atani bi ya ubangiji wannan su ne quraishawa ga su sun taso suna takama da alfahari suna yin ga kalubale gare ka kuma suna sarrafantar da annabinka Allah nasar da kai mun alƙawari Allah ka bani ta annabi kara da cewa Allahumma in tuqtal hadhihi al-isabatu falan tuba da ba'd al-yawm Allah idan aka kashe wayannan jama'a dan yau imani ne baki ɗaya gashi idan aka ce yau an kashe jama'an nan baki ɗaya to an daina ma wauta baki ɗaya saboda haka manzo sallama wato yayi wannan addu'o'i nan da nan sai aka je aka fara tsarawa to a tahowa da aka yi dama an sani cewar a hanya tun kafin aje a fara gamsuwa a fara haduwa da su akwai abubuwa da suka faru da yawa daga cikin abubuwan da suka faru shine manzo Allah sallallahu alaihi ya shawarci sahabbai yace ya kushe gani ga mu adadin mu kadan ga su da yawa tunda manzo Allah ya sa an yi bincike an tabbatar da mutum dubu ne ko sama da haka tunda kullun raƙumi goma ake yankawa to shi kuma raƙumi goma zai ciyar da mutum dubu so zaka manzo manzo sallama a bayan an yaka sai shafi saban sa ya kuke gani mu fita ko mu hakura da yakin nan suka ce ya rasulullahi sayyidina abubakar ya magana sayyidina umar ya magana sayyidina usman ya magana sayyidina ali ya magana manzo Allah yi musu shiru dan ba su yake so su magana ba tunda ai yanzu annabi ya zo gidan madina ba maka yake ba saboda ashe masu masaukin baki yake so su magana manzo Allah sai shiru can sai mikidar dan aswad sai yi magana kila kuma an ce a'a shi sa'ad dan mu'azin ne ma shugaban mutanen madina shi ke cewa ya rasulullahi ka annaka turiduna kama kana mun mu za mu magana sai ce kwarai sai to ai ya rasulullahi mun riga mun imani gare ka mun kuma miƙa wuya wallahi ya rasulullahi da zaka ce mu zo mu kutsa cikin barkir gimat ce wallahi za mu kutsa ya rasulullahi ba za mu maka irin yadda mutanen annabi Musa suka yi ba cewa in zahabo an tawar rabbuka faqatila musa da ce zahabo an tawar rabbuka faqatila inna ma akuma muqatiluna saboda haka manzo sallama sai yi farin ciki da wannan domin abin da ake bukata ya samu to da aka zo manzo sallama aka zo kusa da badar sai manzo Allah ya tura aje a samu labarin yaya al'amarin yake manzo Allah sai tura sayyidina ali da sayyidina zubair dan su je su zo da labarin da yake faruwa shikenan sai aka zo da mutane guda biyu kowanne ya ba da labarin ga halin da ake ciki duk wannan ba fara yaki ba ba ma zo gurin tsara sahubu tukunna a wannan yanayi dai saboda tattali na sahabbai da irin yadda suke sai kuma Allah ya jarrabu sahabbai da wannan daren sai kowa i mafarki sai i janaba kuma gashi ba ruwa to da aka yi haka za a tafi yaƙi gashi a cikin halin da na ba to yanzu ya za nan da nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka zo aka ce Allah ga halin da ake ciki ya za a yi manzo Allah ya daga hannu sai ya addu'a ai kafin annabi soke hannunsa sai ga ruwa kuma ruwan iya sansanin manzon Allah aka yi wa su arna daga can suna hango ana ruwa amma bai zo gurinsu ba kaga wanda masu hankali ne sai sai kai wallahi Allah da yake da iko na annabi Muhammad ne da sai haka to amma ina Allah ya riga ya toshe basirar su shikenan sai aka taho akwai wata rijiya kalibu badar ita wannan rijiya manzo sallallahu yana zuwa sai samu wannan rijiya sai wato rijiyoyi ne da yawa sai dai samu ta karshe sai tsaya wa sabai suka tsaya to can akwai sauran rijiyoyin wanda idan abokan gaba sun zo za su samu ruwan da za su sha suma su zauna ba tare da wani abu ba to sai wani sahabi ana kansa babu dan mundir sai ce ya rasulullahi a hadha man zulum anzalaka wallahu laysa lana an nata'addahu am huwa ar-ra'yu wal harb wal makida ya rasulullahi wannan gurin shin Allah ne ce lalle mu tsaya a wannan karshen rijiyar koko dabarar yaƙi ce da yadda ake wato dabarar yaƙi ta sa kace mu tsaya a nan wajen sai ce ba Allah ne umarni ba amma me shawara shine ma nan bayanin manzon Allah sai suka ce sai sai fa bawo dan mundir sai ce rasulullahi hadha laysa bil mundir nan ba gurin sauka bane ba domin idan muka tsaya a nan su yanzu sun fi kayan tanadi kullun raƙumi goma suke ci mu kuma yanzu ga halin ma da muke ciki sau da ka yi rasulullahi mu muna ganin mu toshe sauran rijiyoyi baki daya sai ya zama sauran rijiya ɗaya tak wadda ita za mu sha ita za su sha sai mu tsaya a gurin idan muka tsaya a gurin wannan zai tabbatar da dole sai sun buƙaci ruwa ba su samu ba sai mu ba su yaƙi to mu kuma abin da za mu kenan sai mu na to a sharta bin ra'ayi kai nuni da ba da shawara kuma shawara ta karɓa to tun daga nan sunan wannan sahabi zurra'ayi mabucin wato ijtihadi a cikin sahabban manzo Allah wanda da ya faɗa ana karba to shikenan bayan an je an toshe wannan rijiya rijiyoyi baki daya annabi wato da manzo Allah sauran sahabbai suna baki rijiya daya to sai ga wani mutum ana kiransa Aswadu dan Abdul Aswadu al-Mahzuni shi sai yace wai ai rantsuwa yi shi sai ya sha wannan ruwan rijiyar yadda duk za a shari'a shi kuma yana san Qurayshawa kafiri ne shikenan da ya to da gaggawa nan da nan sai ɗaya daga cikin sahabbai sai sa takobi sai harbe shi ai sai sa kibiya sai harbe shi da ya harbe shi sai fasa ma kafa kafa ta kare sai ce ai ya riga ya ruwa ya jawo gindi sai ya zo wai dole sai ya zo ya sha ruwan haka to da gargaba ya suka aka kashe shi a wannan lokacin to a lokacin da aka taho sahabban manzon Allah kamar da aka fara faɗa da 313 sau kuma 270 a fatafiyar nan gaba ɗayanta doki biyu ne gaba ɗayan sahabban manzon Allah da wakai biyu ne sai raƙumi guda saba'in wannan raƙuma guda saba'in su ba yaƙi ake da su ba su abinci ne can kuma mun ji labarin hatta ƙurashawa ai kafaran ƙurashawa raƙumi dubu wato raƙumin da suke da shi shi kuma ga kullun san yanka guda goma kullun goma ke yanka saboda haka a wannan lokacin manzo Allah sallama sai ya zamanto suna tafiya akan abin hawa guda ɗaya su uku da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Abu Lubaba da kuma wato Umayyatu kuma a sayyidina Ali Allah ya kare da gare shi to sai zaman to idan manzo sallallahu alaihi lokacin wato naubarsa ta yi sai sai sai sai sai wato idan Abu Lubaba lokaci yayi sai ya sauka sai manzo Allah ya hau to idan manzo Allah lokacin saukarsa yayi sai sai ya Rasulullahi mun amince ka ci gaba da tafiya mu muna kasa zamu dinga mun ka sai ce a ai ba ku fi ni karfi ba kuma ba ku fi ni neman ladan Allah ba eh sai manzo Allah ce sai na sauka da kaina kuma annabi ya sauka to wannan shine abin da ya dinga faruwa a cikin wannan yaki to manzo Allah sallallahu da aka zo an daidaitu za a fara yaki sai manzo Allah ya shirya sau ana shirya sau ana gyarawa tsayanan tsayanan tsayanan kowanne an bashi gurin da zai tsaya to kuma a cikin sau inda ga sawun sallah haka ake daidaitawa a gurin sawun yaki manzo Allah yana daidaita shi kai tsayanan kai tsayanan to anan wajen ne sai manzo Allah sallama sai ya wato zunguri wani da sandarsa sai ya rasulullahi aujata ni darban ka buge ni kuma gashi wa qad ursilta rahmatan lil alamin kuma ga shan karama ga talikai saboda haka yanzu ya za a yi sai to ya kake so a yi yanzu sai ce rama zan ya rasulullahi sabai hankalin sai tashi ya za ka rama mu ga jikin mu sai ba ku kai mun ba annabi ne mun shi zan rama cikin sa shikenan manzo Allah ce to ba ko bai ku kyale shi ya rama to da aka zo manzala sallama sai ya ce to bismillah zo ka rama sai ya rasulullahi babu tufafi a jikina da da ka da ka bige ni sai ce to shikenan manzala sai yayi tufafin sa mai albarka saboda haka wannan bawan Allah sai rungume annabi sai ce lafiya sai ya rasulullahi ai zan je yaki ne wanda wannan yaki ban sani ba zan dawo ko ba zan dawo ba shi sa nake san ya zama to karshen ahadina da duniya ya zama fatar jikina ta shafa fatar jikinka ya rasulullahi to abin da ya faru kenan aka je kuma da aka je yakin bai dawo ba to shikenan manzo Allah sallama a a lokacin da aka aka fito wannan yaki an gama daidaita sau su ma can sun daidaita nasu to sai aka fara fitowa za a yi mubaraka domin su kafaran su fara fitowa su uku akwai utubatu akwai shaiba akwai walidu suna fitowa sai ga suka ce waye halin muwarisin da ma kake fara yaki akwai wanda zai fito a buga yaki sai nan da nan sai ga wasu manya daga cikin mutanen Madina sai suka sai suka fita da yana kiransa Mu'awuz dan Afra'a ɗaya kuma Mu'azu suna fita sai ce su waye ku sai ce mu ne wani mu ne wani mu ne wani sai ba da ku muke ba ko ba abokan yin mu bane ai abokan yin mu sune wanda suka baro gida suka taho nan da su miki to manzo Allah yana ji sai ji ta to ina ina ina sayyidina Ali ina sayyidina Hamza ina Ubayratu nan da nan suka fito baki din su to dama annabi ya faɗa tun kafin a fara yaki yake cewa yau Allah ya kawo aljanna nan kuma an kawo ta nan idan mutum ya mutu musulmi aljanna zai tafi kai tsaye idan mutum ya mutu yana kafiri wuta zai tafi kai tsaye ba wannan can lahira ba jira saboda haka da aka zo sai aka fara kuma da ma kafin a fara yaki annabi sai da ya nunnuna wasu gurare ya gaya wa sahabbai ne musu bishara ya ce jama'a kowa ya zo ga gurin da wani zai faɗi ya ce a nan abuja zai faɗi a can abul butar zai faɗi a can ukubatu dan abin mu'aidin zai faɗi shi bayan an gama yaki kenan musulmi dan aqil shi ma a can zai faɗi utubatu dan rabi'a a can shaibatu haka naufalu haka harisu dai dinga jerawa kuma bayan an gama yaki kowa da ya zo ba inda annabi ya faɗa wannan mutum ya tsallake duk inda manzo Allah ya faɗa sai an ga gurin a daidai gurin ya tsaya so haka da aka zo sai aka fita su dama an riga an yi bishara duk wanda aka kashe in man nasaru wa in shahada wanda aka kashe ko dai dan aljanna ko kuma dan wuta shikenan kafin ka ce me sai da na ya gama da nasa dama walidi ne shebatu shi kuma sayyidina hamza shi ma sayyidina hamza ya gama da nasa sai abin da ya rage utubatu dan rabi'a da ubaydatu bin haris shi ubaydatu sai zamanto a tsakaninsu an yi zarta ya zarce makasa kowa ya zarce makasa kowa saboda haka sai aka ɗauko wato sai na hamza da sai na ali suka zo suka ƙarasa utubutu sai aka ɗauko ubai da a kawo shi gurin manzon Allah man dan jami'a Allah ya rahama yana ga mana ce a kan cinyar annabi ya cika annabi yana cewa da shi ya hakuri yanzu zaka shiga aljanna ran yana kaiwa yana kawowa to haka ya cika a cinyar manzon Allah saboda haka wannan shi wanda wato aka yi wannan abin da shine sawatu dan guzayya wanda ya rungume shugaba sallallahu alaihi wasallam sannan sai aka fara yaƙi kama kafin a fara yaƙin nan dama manzon Allah sallama an masa wata hema wadda wannan hema yana cikinta sai da na alisa ya je yayi yaƙi yayi yaƙi yayi yaƙi sai ya dawo sai ya ga manzon Allah goshinsa a ƙasa yana ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum to haka kai wannan yaƙi to sai da na Ali Allah ya kare da gare shi dama manzon Allah ya roki Allah Allah ka kama na dauki domin ga ga kowa zahirin rauni gashi ya bayyana to sai Allah ya haƙurƙurtar da manzon Allah cewa ka yi haƙuri kuma za a kawo maka madadi na mala'iku. Mala'ikun suka zo, mala'ika Jibrilu shi kaɗai yana halaka al'arya baki ɗayanta, amma sai ga shi shi da ya zo sai ya zo da mala'iku ɗari biyar irinsa. Mala'ika Mika'ilu shi ma ya zo da mala'iku ɗari biyar irinsa. Shi ne Allah ya cewa inni mumin dukun bi alfin minal mala'ikati murdafiya. Wato murdafiyan nan masu kuturta ɗari biyar bayan ɗari biyar. sauran haka suka zo wayannan mala'iku aka fata su mala'iku ba su iya yaki ba su abin da suka iya halakawa yauwa ba ka zo su ba ƙara aka yi musu shi kenan suka tashi daga aiki baki daya wasu sai aka yi musu wasu kuma daga garin aka yi baza annan ali ya safi la to da suka zo suka ce to wai mu ya zamu yakin nan ne ko ba ba ba takobi muke muke muke dauka ba eh to sai Allah ya ga musu ga yadda za ku ko wadribu fawqa al'anaki wadribu minhum kullu banani wato idribu fawqa al'anaki ku yi sara shi sa in mutum bai je makaranta ba zai gane wasu an an ce idan fakar anaki ka sari saman wuya to saman wuya ina kenan can saman kenan ba kowa to amma fauka anan la mafhumar ha idribul a'naqa ne irin yadda a qur'ani a can ayat gado yusikumullahu fi auladikum lizzakari misla zalun sayni sai ta fa in kunna nisa'an fauqasna tayni falahunna sosatu ay fauqasna tayni to idan suka zama to ba su kai fauka ba haka biyun kenan kuma daga biyu aka fara ashe kaga faukan nan lamarin wala daga biyu aka fara lissafi daga ka ce a to ai Allah ta ce fa in kunnan kunnan sa an fauka sana sai ya zama sama da biyu ba haka bane Allah gaba ta mana daga biyu ake fara to to daga fauka sana wato fauka la alaki din nan wuyan ake magana shi ta sabai suke cewa mun sha zuwa za mu sara kawai sai mu ga kai ya fice takwabin mu kuma bai je gurin ba ashe malaiku ne suke aiki to kuma wadda mu'minu kullu bananin ba nan yanzu muke magana ba sahabban manzon Allah gaba ɗayan su a wannan tafiyar da suka yi ta kubba wato yan kaɗan ne a cikin sahabban manzon Allah daga sanduna sai dan maramarai sai abin da bai taka karya ba amma sai ga sahabbai sun samu ta kubba da yawa domin wadda mu'minu kullu bananin su idan mala'iku suka zo suka daki hannun kafiri sai ta gobe ya fadi shi za su ga cewa ya rasulullahi wallahi mun sha zuwa zamu daki mutum za mu sari mutum sai mu ga kai ya fice amma ta ba komai to ai mala'iku da suke aiki sun shaji za ta aqdim haizum har lafazin mala'iku sahabbai sun muryar mala'iku da lafazin mala'iku sai da sahabbai suka ji a wannan a wannan yaki saboda haka aka aka wannan yaki aka samu nasara wacce take ba a taba samun irin ta ba kuma da ma kafin a fara yakin badar din ai wai sai da Abuja ne tashi ya addu'a wai Allahumma ansur Allahumma ansur afdalid dinaini wa ahdal fi'ataini wa akramal hizbaini tsaka wannan ayi Allah ya amsa ta ce Allah ka ka ba da nasara ga mafificin addinan nan guda biyu kowane addini ne uku addinin addinin bauta goma ka ne ba yanzu ka hada shi ma da addinin musulunci addinin da aka san kai da addinin da ba san kai ba bauta gunki me shi kwana kwana da nake gani a cikin wani wani wani bawan Allah yana ina ina turawa a cikin social media wai wai wani ne ya zo yana wato gunki ne aka ajiye shi gunkin sai kama da wuta sai ga mutanen da ke bautar gunkin an zo ana ta kawo ɗauki a kawo ruwa a kawo mayafi ana ɗaɗɗaure shi na ce a to da kun kyale shi shi ne ma mai kare ku ba sai kare ba sai kare kansa ba to bai iya kare kansa ba ma ba zai kare ka sai ga shi kai mai bautar wai kai ne ka je kuma kake neman ka taimaka masa to lalacewa ta kare a nan wajen to zo da ka ce a Allah ya taimaki mafificin addinai guda biyu da kuma jama'a mafi shiriwa da kuma jama'a mafi girma a gurin Allah shi kenan ko Allah ya musu addu'a ba magana magana ta riga ta wuce to wannan shine abin da ya faru kaɗan daga abin da ya faru a yakin badar to ana cikin wannan kawai yaƙi kura ta kai kura domin nasarar da aka samu ba a taɓa samun nasara a cikin yaƙuƙunan manzala irin na badar shi sa manzala cewa la'alla Allah iddala ala ahli badr fa qala i'malu ma shi'tum la'alla Allah wato Allah in ka ce la'alla a sha'anin Allah ko la'alla a sha'anin manzon Allah to wannan tabbas wato Allah ya yi itila'i game da ‘yan badar sai sai yi maluma shi duk abin da za ku guje ku yi Allah ya yi muku gafara magana ta wuce shi sa duk abin da sahabi ya yi za ka ga sahabban manzon Allah idan an ce sahabi ne sai a ce badariyun ne dan badar ne saboda ne a san title ɗinsa a san matsayinsa shi sa lokacin da wato wani daga cikin ‘yan badar ya aika takarda zuwa mutanen Makka wato zai kai sirrin manzon Allah Hadim dan Abi Balta zai kai sirrin manzon Allah zuwa mutanen Makka Sayyidina Umar yace ya Rasulullahi kyale ne in sa da wuyan wannan munafikin sai annabi ce masa a'a ai dan badar ne wa ma yudrika ai dan badar ne wani ma daga cikin yaran Hadim ya zo yana ga manzon Allah yana kumfan baki ina wallahi la yadkhulanna hadibun nara wallahi sai hadib ya shiga wuta annabi ya ce kazabta wallahi la yadkhulana yace wallahi bai shiga ba saboda me saboda ya je badar to ita badar wata miza ce da ta musamman shi sa ba a ce wai wanda bai je badar ba galibin sa ah kai zaman ka kawai dai baka je badar ba magana ta huce baka cikin wasu wannan matsayin yau wasu zaka yan badar darajar su ta huce da duk dan adam yake fito to a cikin ana cikin buga yakin nan kawai sai a Abdurrahman bin Auf Allah ya dade shi kawai sai wani balarabi dan Madina sai ya zo ya kama shi ta bangaren dama sai shi da Allah wai wane ne Abu Jahil ne sai ta to kai me da bai gari ce mun ji labarin ya takura annabi a makka mu kuma idan mu idan su wallahi sai mun kashe shi ya takura annabi jama'a mu kallo nawo Abu Jahil fa ya fi shi kusanci da Annabi Muhammad a zuriya dan dangin manzon Allah ne Abu Jahil amma gashi yana cewa yau tunda ya takura wa annabi Muhammadun mu wallahi idan mu idan sai mun kashe shi to kuma ga aka can kafin ya gama ba wannan amsa sai wani a nan bangaren sa shi ma sai kama shi dan Madina ne yace da Allah wallan kai dan Makka ne waye ne Abu Jahil wai me na ku ne game da shi sai mun ji labarin ya takura annabi so muke mu ganshi kawai jiki yau ko kashe mu ko mu kashe shi eh ba san shi ba suna cikin magana to ai gashi dan mai to wannan shine ai nan da nan ku suka kansa da mu'awuz dan afra da mu'azu suka kansa aka je aka aka je aka kashe Abu Jahil a wannan lokacin to kuma kashe wanda aka yi masa sai da yankewa mu'awuz dan afra a hannu shi Abu Jahil din ya yanke masa hannu a lokacin hannun fa ya to da shi yana rike da shi bayan jinin da ya zuba ga kuma hannu a hannunsa ya to gurin manzon Allah yana zuwa abin da ke ga wa annabi yace ya rasulullahi Allah ya kashe makiyinka yau eh ba ta nasa yake yi ba yace Allah ya kashe makiyinka yau yace ya aka yace ai kaji kaji Allah ya kashe shi to me yasa wannan kace ai kaji ba kuma ya rasulullahi wannan ai ba matsala sai ta kawo shi eh annabi sai kawo shi manzo Allah yana taba hannun nan sai ya makala shi sai hannu ya tsaya ba addu'a annabi ba hadawa kawai yayi sai hadi lazika ha fa lazika haka kaje ba da baya eh saboda kawai sai hannu ya hade baki dansa to irin wannan dama wata rana sayyidina Umar a lokacin da aka saukar da ita wannan ayat sai yuzumul jam'u wa yawluna dubur ai malaika ya zo ya tambaye manzo ya tambaye malaika yace wai me me ma'ana wannan ayat ne yace a ai wala ta'lamu anna ba abu balahi ne jawabin ina nan zuwa nan gaba sai da aka zo badar sai zo ya rasulullah to kaga amsa ko sai yuzumul jam'u wa yawluna dubur domin a wannan ranar yakin da aka yi tashin hankalin da aka yi ya wuce lissafi saboda su arna a yadda suka zo da wannan adad wa udat sun zo da yawa kuma sun zo da tattali su suna ganin kamar sun zo murkushe manzon Allah ne baki da sabbai sai suka koma ɗaya daga cikin su ma wato wanda ake masa lakabi da zulkal baini wai zuciya bi ce shi kawai sai gashi malam da ya ga tashin hankalin da ake yi sai ya zura a guje bai tsaya a ko ina ba kowa ya san tsakanin Makka da Madina nisan wannan gurin amma bai tsaya a ko ina ba sai da je Makka eh ana zuwa ga masa wai me fare sai ce kowa ya mutu eh abin da yake cewa kenan kowa ya mutu kawai aka ce a to ya maka takalminka a hannu daya hannu daya kafa yace wallahi ba ma sani ba shi ya dauka da kafa suke baki daya ashe daya ya rata ya shi a wuya daya kuma gashi ya to da shi to shi ne to daga nan gano ashe ashe da ake cewa zuciya bai ni ashe ba zuciya bice ba zuciya ɗaya ce da shi baki daya to ana ana cikin buga yaki a sai wani bawan Allah ana kiransa Umar dan Humam ya zo gaban manzon Allah ya ce ya Rasulullahi yanzu nan in na mutu a nan aljanna zan tafi ya ce kwarai kuwa a lokacin dabino yake ci ya kawai ƙara cinye dabinon bakin sa sai zama ya gagara sai kawai ya shiga saboda me ya haƙura da cin dabinon saboda ga aljanna cin yana hanguta ya ku shiga aka yi masa shahada kuma ita fa aljanna kai tsaye saboda irin wayannan suna nan da yawa da irin abubuwan da ya faru a cikin wannan yaki shi wannan abi ma'amar shine mai zuciya guda biyu wanda Allah ya maganin sa wanda daga baya ya koma sannan a cikin wannan guri wani abu ya taɓa faruwa manzala yana makka sai zo a lokacin musulunci yana cikin yanayin da ake ciki abdullahi dan mas'udin ya zo bakin ka'aba ya karanta qul ya ayyuhal kafiruna abu jahl ya zo ya mare shi ila an ce sai da ya cire masa kunni ma da ya taho gurin manzo Allah sallama yana kuka sai ga malaika ya zo yana dariya manzala ce mala'ika za ka jari a wannan lokacin sai ce i ai wato wato za ka san wannan labarin nan gaba kaɗan to da aka zo badar abdullahi dan mas'udin sai dai yana bincike a cikin matattu sai ga ashe har yanzu abu jahil bai gama mutuwa ba saboda akwai numfashi tare da shi yana mutuwa amma an ka zartar da makasarsa ba zai iya komai ba abu jahil abdullahi dan mas'udin ya hau kansa ya sa takobi yanko kansa sai to da shi gurin manzon Allah yana zuwa sai manzala malaika zai sai zai ta manzala ga abdullahi dan mas'udin sai ke cewa kaga uzunin bi uzunin war rasu ziyada shi kun ne ci da masa shi kuma yanzu gashi ya ciro kun nan kuma war rasu ziyada har ya kara ma da kai to wannan shine dalilin da yasa nake dariya a wancan lokacin to irin wannan abun ya faru da yawa abubuwan da ya faru a zamanin sayyidina abubakar duk da a zamanin manzo Allah a wannan yakin badar duk lokacin da ka juya ka ga manzon Allah za ka ga sayyidina abubakar a daman manzon Allah za ka ga sayyidina umaru a ɗaya bangaren na annabi sallallahu alaihi wasallam to haka aka yi ana cikin wannan yaki sai ga umayyatu dan halal bilal sai ya gano shi umayyatu dan halal shine wanda ya dinga wa bilal azaba ya ringa fitar da shi a bakin wato wannan ya rairayi na makka ana daukan duwatsu ana dora masa a darawun hadi ana dora masa saboda azaba ina cewa ahadun ahadun har irin su amma an yasa suka rasu ya sa ya rasu mahaifiyarsa ita ma ta rasu amma shi bilal Allah ya raya shi har ya kai wannan lokacin to da aka zo bilal ya gano ya gano ya gano umayyatu da suka ido bi da umayyatu da bilal ya tabbatar da bilal ba zai gane shi ba sai ce to kaga abdurrahman bin awf sai ya ganshi dama ya san shi a zamanin jahiliya sai ce abdurrahman bin awf ba an ce duk wanda ko kama biyan kuɗi ke yi ba to kama ni na jiya to sai abdurrahman bin awf sai kama shi dama kuma annabi ya faɗa man qatala qatilan falahu salahu duk wanda ya kashe abin kashewa to wannan tuban nasa din nasa domin nasu yaki ai kayan kayan ado suke sawa a cikin su gwalagwalai da dinarai suke sawa a cikin su to duk wanda ya kashe wannan kayan naka ne to abdurrahman na kofin sai ya rike shi bilal yana ganin sa sai ce a ra'asul kufri yau ra'asul kufri muke gani yace wallahi ganin mu ganin mu da kai sai ka mutu yau bilal ya biyo abdurrahman bin abin yana gudu yana cewa kudi na ne kudi na ne yace ina wallahi sai ya mutu yau ya biyo shi to akwai ɗansa a lokacin ɗan shi umar ɗan halar sai ya wurgawa bilal ɗan umar ya bilal ya kashe ɗan ya kuma biyo abdurrahman bin abin dan ya kama umar ya da ya zo ya ga abin ya ci tira sai ya kwanta ya fada ƙasa shi umar ya tu abdurrahman bin abin sai ya kwanta a kansa saboda me ya zama da ya taskance shi bilal yana zuwa ya caka takobi ta ƙasa sai da ya kashe shi wannan umar ya ɗan halar shine ake cewa hani an zalika rahmanu khairan laqad adrakta saharaka ya bilal bilal ka samu wato ka samu abin da aka yi maka din nan ya faru saboda haka a badar Allah ya sa an kashe gaba ɗayan kafiran nan manya manyan sanadin quraish sai ya zamanto babu duk wani jagoran quraishawa na na badar to an kashe shi baki daya sai ya zamanto a iya mutanen da aka yi wa shahada cikin mutanen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato mutum bakwai ne yan Madina sai mutum shida yan Makka gaba shi kenan iya abin da aka aka samu kaga mutum goma sha uku kenan su kar ya kai wa shahada a cikin mutanen makka to amma su ɗannan sauran kafirai duk sai aka kashe su to bayan an kashe su sai aka baka aka duba sai aka duk inda manzo Allah ya nuna suna gurin sai aka to a ɗebo su gaba ɗaya wurga su a cikin kalibi bada wannan rijiya ta bada aka ɗauko su suna ɗoyi aka wurga su a ciki bayan an wurga su sai manzo Allah ya cewa da su shin kun ga abin da Allah ya muku alƙawari abin da Allah mu dai mun gani dama Allah ya mana alƙawarin nasara to gashi mun samu nasara kuma kun ga alƙawarin da Allah ya yi muku na tabewa sai sai na umarce ce ya rasulullahi ba ka yi magana da waɗanda suke wato matattu ba sa jin mu ba sai annabi ce a wallahi innahum wato innakum ku nan ba ku fi su ji ba ma antum bi asma' minhum ba ku fi su jin wannan ba sai dai ba za su iya bani amsa ba saboda haka su sun ci wannan abin da ya faru na cewa manzo sallallahu sallama ya kira su kuma ya gaya musu kuma ya musu gargadi dama kuma abin ya faru yanzu saboda haka an samu nasara madin da ma a cikin yakin badar wanda shine Allah ya bayyana musulunci tun daga wannan lokacin musulunci ya bayyana alhamdulillah mm amin amin amin amin amin to saboda haka anan malam yana magana akan cewar a usara badar yaya usara badar din nan domin su usara badar an tattauna akan su har sai da wannan sayyid na abubakar ya ce ni ina ganin tunda annabi tambaya yayi gari ba tu mun kama ya kuke ganin za a yi da su shin a karkashe su ne ko kuwa a dora musu fansa to sai sabai suka rabi rabi sai da abubakar ya ce ya rasulullahi ni ina ganin wayannan dangin ka ne dangin mu ne dangin ka ne a kyale su su ba da fansa eh amma annabi ya ce in sun bada fansa da sharadi mu ma idan shekara ta yi za a yi yaƙi za su kashe saba'in da muka kashe a cikinsu sai sun kashe saba'in a cikin mu irin saba'in su ce a to muna son mu ma ya dama muna bukatar shahada sau da mun yadda sai na wani ya rasu wallahi ni ba na ganin abin da umaru ke gani sai na awaka ke gani ita abin da nake gani ya rasu wallahi a karkashe su baki daya mutanen nan su ne suka fitar da mu daga cikin garinmu suka fitar da kai daga cikin garinka suka zalunce ka suka zalunce sahabbanka ice ni ice ya rasulullah in ma za a yi wata magana ai dinna muna da yan uwa ni ina dan uwa wani ba nan kashe shi wani ali yana dan uwa akili ba shi ya kashe shi wani yana dan uwa wani ba shi kowa ya dan uwansa dan musulun jama'a su ga musulunci za mu aiki bayan wantaka ba ba ruwan mu da kowa to wannan shi ne abin da sai da Umar ya faɗa amma wani ikon Allah to manzo Allah sai ya karkata zuwa ga abinda sayyidina Abubakar ya faɗa da sauran sahabbai saboda sai aka ban magana ba yi wannan din ba to kuma wani ikon Allah abinda annabin ya faɗa haka ya faru domin da aka ba Uhud shekara mai zuwa abin da ya faru kenan kaga abin da ya faru har shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam sai da aka sai da sai da abubuwa suka faru a wannan lokacin mm to wannan shine Allah ya samu dace Allah ya ba mu albarkacin wayannan bayan Allah mm amin na'am
wa man lakan yashur bi shahidi inda bai'atul aqamati
shine to a wa man ratan a wani yayin kuma yanzu bi shanihi a yana yin gargadi da shaninsa a wajen bai'atul aqaba bayan nan ta aqaba yana yin gargadi da to akaram kallah a ai zan ba shi go akaram kallah malam malam na'am to kaga dukan wannan Allah ta'ala ya isa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lamarin shaydan ya kuma kiyaye shi zurrahu cutar nan tasa ya kuma kiyaye sharrin sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa hakika annabi isa alaihi salamu an kiyaye shi daga shafan nan na shaidan sai ya zo don ya suka a cikin wato kuibi na sa yayin da aka haife shi sai ko ya suka a cikin hijabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yayin da aka yi masa bubutu a cikin rashin lafiyarsa aka ce da shi ya ce mun tsoron kada ya zama kana da cutar nan ta kuiba kuiba fa kala sai manzon Allah ya ce wannan cuta daga shaidan ce ubangiji kuwa ba zai sallada shi a kaina ba idan an ce menene ma'anar fadan Allah ta'ala wa in ma yan zagan naka bin shaidan nazgun fasta izbillah ai zuwa ƙarshen aya hakika shashin malaman tafsiri sun faɗa wannan mai komawa ce zuwa faɗin Allah ta'ala wa harid anil jahiliyin sannan sai ya ce wa in ma yan zagan naka wato soso zuciya za ta ɗauke ka wadda za ta ɗauke ka hafsa barin bujirewa an gare su to ka nemi wato ka nemi tsarin Allah ta'ala aka ce a nazgu a nan alfasadu ake nufi irin yadda Allah ta'ala ya faɗa min ba da an nazaga shaidanu bai ni wa bai na ikwati wasu malaman suka ce ma'anar yin zanen zagan naka yana motsa ka yana motsa ka shi kuma an nazagu shi ne wato wasu wasu yi mafi ƙasa sai Allah ta'ala ya masa umarni cewa duk lokacin da su so zuciya ta motsa gare shi amsa abokin gaba ta sa ko ko shedan ya nufi wato tuna shi da shi da wani tuntuntuni wato na wasu wasi kuma baya abinda ba san ya masa farki zuwa gare shi ba to ya nemi tsarin ubangiji sai Allah ya isan masa lamarinsa sai ya zamanto sababi ne na cikar isma ta sa ba a sallata domin ba a sallada masa a kansa ba iya abin da shaitan zai iya yi kenan ga annabi shine ta'arrudi ya bujuru amma ba a sallada shi yayi komai akan sha'anin manzon Allah ba mhm sam sam ba sanya masa iko a kansa ba haji ga an faɗi wani wannan a cikin wannan aya to haka nan ba zai inganta ba a ce shaitan ya zama ya suranci ga annabi ya zo masa suran nan ta mala'ika ballantana ya rikitar gare shi ba wai a farkon manzanci ba ko ku a bayanta dogaro a cikin wannananka shi ne dalilin nan na mujiza bari dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba yin kokonton cewa abin da yake zake masa daga Allah mala'ika bane ko manzansa ne a hakika ko dai ilimi wanda yake na zaruri wanda Allah ta'ala yake halitta gare shi ko kuma da wani dalili wanda Allah yake bayyana da shi gare shi litacin ma saboda kalmar ubangijin ka cika sirkan wa'azan gaskiya da adalci la mubaddila li kalimati idan an ce menene ma na fadan Allah ta'ala وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمني ألقى الشيطان في أمنيتي هاي زوا قرشان آية kai sani cewa akwai zantuttuka a ga malamai a cikin wanan wannan aya a cikinta akwai mai sauki da abin da yake mai wahala da abin da yake mai kiba da ramamme a mafi cancanta abin da za a faɗa cikinta shi ne abin da jamhurin malamai suke kai nasa na daga malaman tafsiri cewa abin da ake nufi da tamanni a nan shi ne karatu da kuma wato jefa da shaitan yake yi biya a cikin ta shugula wuce galinsa da ɗan tintini da tunasantarwa na daga lamuran nan na duniya ga mai karanta shi har sai ya shiga madda wahami cikinsa da mantuwa a cikin abin da ya karanta shi ko kuma ya shigar da wani wannananka afsa fahimtar nan na masu ji na daga wato juya zance da kuma mummunan tawili irin abin da Allah ta'ala zai goge shi zai kuma kusar da shi ya kuma yaye rikicinsa ya kuma kyautace ayoyinsa da sannu zance zai zo amsa wannan aya badu bayan nan da mafi da mafi goshi daga wannan magana in Allah ta'ala ya so Imam Samarkandi ya kaito wato inkarin nan na fadan wanda ya faɗi cewa wai an salada shedan akan mulkin Annabi Sulaiman da kuma wato rinjayen nan nasa alaihi gare shi yace ai misalin irin wannan samsam bai inganta ba sannan mun ambaci kisan ta Annabi Sulaiman a bayyane bayan wannan da wanda ya faɗa yace ajiga wannan jikin shine wannan dan da aka haifa gare shi Abu Muhammadin Makiyu ya faɗa a cikin kisan nan ta Annabi Ayyuba da waɗannan nasa anni masaniyar shaitanu bi nusbin wa azab domin cewa bai halatta ga dai ba yayi tawili cewa wai shaitan shi yasa rashin lafiya ga Annabi Ayyuba ko kuwa ya sanya cuta a jikinsa ai wannan nan ka ba zai kasance ba sai da aikin Allah da umarnin Allah dan dai Allah ya jarrabe su kuma ya dace da su wai ba su lada makiyu ya faɗa ya ce hakika wannan da shaidan ya same shi shi ne abin da ya sa wasu wasi ga ahalinsa to idan ka ce to menene ma'anar faɗin Allah ta'ala daga yushau dan nunin wa ma an sai ni illa shaidanu da waɗannan nasa game da annabi Yusufa fa an sawu shaidanu zikira rabbi da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayin da ya rantsa gabarin sallah ranar shiga wannan kwari sai ce hakika wannan kwari ne wanda a cikin sa akwai shaidan da faɗin annan Musa alaihi salamu a cikin zunguri da yawa wannan mutumin ya ce haza min amal shaidan kai sani cewa wannan zance ya ce yakan iya zuwa a cikin gaba ɗayan wannan da abin da aka faɗa alama wuridin hausa wata magangara wata ke an saba da a cikin zancen larabawa fi wasu a cikin zubanta su ga kulle kabilin dukkan abin muna na daga mutum ne koko aiki ne sai su ce idan sun ga aikin mummuna sai a ce aikin shaitan ne au fi'ili ko a ce aikin shaitan ne irin yadda Allah ta'ala ya faɗa ya ce talwa haka annahu ru'usu shayatin faga eh kaga ai an yi kamancece ne da ru'usu shayatin to kuma ru'usu shayatin nan su shayatin ba shaitan ba ta ganin sa bare a gano kansu to amma sai Allah ya ce talwa haka annahu ru'usu shayatin yawwa da kuma faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama falyuqatilu fa inna ma huwa shaytan ya yake shi ko ya la'ance shi wannan shaytan ne wanda yazo gifta ma sallah to ka kuma wata girma dan dan uwanka ne wata girma dan gidanku ne to amma an ce fa inna ma huwa shaytan shi shaytan ne kaga shi anan wajen ba ana nufin shaytan ne hakikatan ba yau to haka nan idan abu mai kyau ne sai ga ce wani abu mala'ika ne ko kamar in haza illa malakun karimun haka haka ce mala'ika ne bayan ko mutum ne to ashe ya faru a cikin harshen larabawa sai ya sifanta abu mai kyau mala'ika abu mara kyau shaidan wani dalilin hakika mana nan na shi yushau dan nunin imam alkali ya ce wato amsa akan wannan bai da zancen domin nan kare annaba muke domin a wannan lokacin bai zama annabi ba tare da annabi Musa Allah ta'ala ya faɗa wa iz qala Musa ya fatehu kaga ba ta kace shi ma annabi bane ba shi fata ne kawai na annabi Musa na'am abinda aka rawaito cewa shi an annabtar da shi ne bayan kaura annabi Musa alaihi salamu wakila aka ce a dab da kaura annabi Musa ne to kaga fadan annabi Musa ya gabance gabanin annabtarsa ne da dalilin alkur'ani kisan nan ta annabi Yusufa an ambata cewa ita ta gabance gabanin annabtarsa ne hakika malaman tafsiri sun faɗa a cikin faɗin Allah ta'ala fa'an sai shaidanu sun faɗa zance guda biyu ɗaya daga cikinsu cewa allazi an sawo shaidan zikin rabbi shi ne ahadu sahibai sirri ɗaya daga ma'abotan su zama a cikin kurkuku tare da shi to da aka ce an zikin rabbi din nan to rabbu din da ake nufi shine wannan sarki ma'ana ya mantar da shi ya gaya wa shi wannan sarki sha'anin annabi yusuf alaihi salamu wani dalilin kaga misalin wannan daga aikin shaidan ba a sallar da annabi Yusuf a kansa ba, shi kuma annabi Yushau da wasu wasi da kuma wato zunguri, kadai dai ya zama da wato shagaltar na tuntuntaninsa ne da wasu al'amura ƙofar daban da tana zantar da su daga al'amuransu ma yunsi ma ma na siya abin da zai mantar da su abin da aka mantar da su. Amma fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hakika wannan kwari ne wanda akwai shaidan cikin sa to ai babu ambatan sallala shi akai nasa ko kuma yace wa yayi wasu wasi gare shi bari da in ya kasance da mahukunta zahiri na sa to ai manzala ya bayyana lamarin wannan shaidan da fadansa da yake cewa hakika shaidan ya zo wajen bilalu bai gushe ba yana lallashi na sa irin yadda ake yi wa yaro har sai da ya bacci shi sai na bilalu kai sani to cewa wato abinda shedan ya samu na sallada a cikin wannan kwari allazi arasa biya wanda annabi yayi rurumi a cikin sa inna ma kana ala bilal kawai iya bilal ya samu ya samu eh domin shi dinga masa ina uwar dan nan ko kamar da malam mama yake ga mana eh ce ina uwar dan nan to har sai na bilal ya bacci amin wanda yake an wakilta shi da kulawa da wato kardadan alfijir. Wannan kenan idan mun sanya faɗin nan nasa, hakika wannan kwari ne wanda akwai shaidan cikinsa, wato faɗakarwa amsa sababin bacci game da sallah. Amma idan mun sanya shi faɗakarwa ne, amsa sababin nan na tafiya gabarin wannan kwari, kuma ya zamanto dalili ne da barin yin sallah cikinsa wanda shi ne dalilin makoran hadisin nan na zai dan asalama to babu bujirere ne ya da shi a cikin wannan babi saboda bayani na sa da kuma ɗauke rikice-rikicensa asali kenan da karabe mana amma zan cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to hakika dalle mabayyana sun tsaya da ingancin mu'jizan nan ta annabi amsa cewa annabi mai gaskiya ne al'umma ijaba sun hadu a cikin abinda wato sabakin sai zaman to isarwa ne cewa manzon Allah abin kiyayewa ne cikin sa na daga ya bada labari amsa wani abu da sabanin irin yadda abin yake gare shi wato nan nan nan alkali na gaya mana a irin lafazan da za a dinga faɗa a haƙƙin annabawa yanzu misali gama gari wato iri na da kai za ka iya magana ka ce wane ya yi gaskiya wane ya yi ƙarya amma ka duba alƙali iyar gashi Allah ya masa rahama da ya tashi bayani zai faɗi lafazin ka zubu sai ya akasa ta sai ce duka al'umma sun haɗu a cikin abinda annabi ke isar da ake annahu ma'sumun fihi min al-ikhbar an shay'in bi khilafi ma huwa bihi to wannan duk wannan kwaran-kwaran da aka yi abinda ake so a faɗa kenan sai aka wato wannan abin sai aka bude masa dama kuma zai yi babi na musamman nan gaba zai faɗa lafazin kazibu kar a ji ta an jingina zuwa ga annabi Muhammad fauko to wannan shine ladabi Allah ka samu zama mun tabbata akan wannan a kuma shugaba sallallahu alaihi wasallam yace la qasdan wa amda ba da nufi ba ba kuma da nufi ba wala sahawan ko da raftanuwa wa galadan ko kuma da raftan ko da wato galadi na'am amma ta'ammudul qulub fi zalika amma wato nufin alkhulufi asaba fi zalika cikin wannan nanka fa muntafi wannan abu ne korarre saboda dalilin nan na mu'jiza wacce ke mai tsayawa matsayin fadan Allah ta'ala cewa annabi na yayi gaskiya cikin abin da ya faɗa haduwan malamai da kuma wato haduwan nan na abota addini ijma'an baki daya amma aukuwa ta sa fuskar nan ta kuskure a cikin wannan ka shi ma da irin wannan tabarki ne a wajen babban malamin nan al-ustazu abi ishaq al-isra'ini da wanda ya dora magana da fadin sa haka nan da jihar jiha ijma'i faqad faqad ta kadai da kuma wato zuwan shari'a da koruwar wannan ka da kiyaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wai daga mahukuntan mu'jiza ita kanta ba a wajen alƙazi abubakar albaƙin lami da wanda ya dace da shi saboda saɓani da yake tsakaninsu a cikin mahukuntar dalilin mujiza wanda alƙali ce ba za mu tsawaita da ambatansa ba saboda idan mun yi haka sai mu fita daga buƙatar wannan littafi na shafa kawai dai mu dogara amsa abin da ijma'in musulmi ya haɗa kai nasa cewa sabani a cikin magana bai halatta ga manzon Allah ba a cikin isar da shari'a da kuma sanarwa da abin da ya bada labari da shi ga ubangijinsa da abin da ya wahayi zuwa gare shi daga wahayinsa ba wai afsa fuskar nan ta nufi ba ko kuma ba fuskar nufi ba ko kuma a cikin halaye guda biyu na yadda da kuma kishiyar yadda da lafiya da kishiyar lafiya ya ba cikin hadisin abdullahi dan amur dan asi na ce ya ma'aikin Allah na rubuta duk abin da na zai gare ka sai manzon Allah ya ce kwarai rubuta sai na ce a halin kana yadda da halin kishiyar yadda sai ce kwarai ku rubuta domin ba na faɗa komai a cikin wannan ka sai gaskiya za mu ƙara za mu ƙara bayani akan abin da muka yi nuni zuwa gare shi daga zirin mu'jiza ga aka yi nasa sai mu ce idan mu'jiza ta tsaya a sa gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma cewa shi ba zai faɗi komai ba sai gaskiya ba zai isar ba ga Allah sai abin da yake gaskiya kuma ita mu'jiza mai tsayawa ce makamin fadin Allah gare shi kai gaskiya abin da ka ambata gare ni kuma gashi annabin yana cewa hakika ni manzo ne zuwa gare ku dan na isa muku abin da Allah ya aiko ni zuwa gare ku ne muku bayanin abin da aka saukar gare ku wa ma yantiqu an al-hawa in huwa illa wahyun yuhi Allah ya ce kad ja'akum ar-rasul bil haqqi min rabbikum وما آتيكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا to ba zai inganta ba za a samu wani labari ba wato daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sabanin abin da ya faɗa amsa kowace irin fuska ya kasance da za a halatta galadu gare shi da kuma rafkanuwa to ai da manzo Allah bai bambanta da mu ba kenan kuma da gaskiya ta cuɗanya da abin da yake ba gaskiya ba, to ita mu'jiza mai tattaruwa ce, afsa gaskata manzon Allah jumla baki ɗaya ba tare da keɓance wani abu ba. Kaga tsarkake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama afsa wannan dukkaninsa wajibi ne ta hanyar dalili da kuma ijma'in malamai irin yadda abu ishaqa wato isra'ini ya fada fasali ke yadda ka rabe mana yace akwai wasu tambayoyi sun fuskanto ga shashin masu suka min hala gaskinta abin da aka rawaito daga manzon cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayin da ya karanta sotan najami ya zo faɗin Allah afaraitum lata wal uzza wa manata salasa zal qure sai aka ji manzo Allah wai a cikin ruwaya sai aka ce wai annabi sai yace wai wannan nan ka sune kuma ruruwa madaukaka kuma wai ceton su wai ceton su ake ake ne ake kauna amma rawaito ma turtaza ana yarda da ceton su a wata ruwaya kuma hakika ceton ta wai ana ana kaunarsa wai kuma ita tana tare da wato mala'iku madaukaka su wannan kuma ruruwan a wata ruwayar kuma wal garanikatul ula wannan wancanan ka ceto shine wanda ake kauna yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cika wannan sura sai ya sujjada musulmai ma suka sujjada tare da shi kafare ma suka yi wai saboda sun ji wai manzo Allah wai yayi boga ga guma kansu da irin abin da ya auku a cikin shashin ruwayoyi cewa wai shedan ne jefa ta amsa harshen annabi wai manzon Allah ya kasance ya yi burin wai ina ma da wani abu zai sauka gare shi wanda zai kusanta tsakaninsa da mutanensa a wata ruwaya duk da irin wannan ruwayoyin wai kada wani abu ya sauka zuwa gare shi wanda zai kore wato kafare daga barinsa ya ambaci wai wannan kisa wai mala'ika jibril ya zo masa sai ya bujo masa da wannan sura wai yayin da ya je wannan kalmomi biyu sai ce da shi wai ni ban zo maka wannan ayoyin ba to sai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ran sai su kai daga jin wannan magana dai ka san labari ce eh to amma za mu bayani akan tan Allah kai mu karatun mu na gobe da akan ta za mu tashi to amma dai alƙaliyar ya tabbatar da wannan ƙarya ce bata tabbata ba kwata kwata eh wai sai Allah ta'ala ya saukar wato yana haƙoƙotar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي هاي ذو قرشان آية دوانا الله تعالى وإن كادوا ليبتلونك هاي ذو قرشان آية نعم آية قلت مجد أما المأخذ الأول ني شيني شيني شيني شيني وعلم أكرمك الله آه آه نن زم تاشي أكرمك الله gashi nan falam falam kai sani Allah ya girmama ka yadda kana ya girmama annabi cewa muna da zance a samu mai rikitarwa na wannan hadisi muna da marka guda biyu a cikinsa. Marka farko a cikin cewa hadisin ma bai inganta ba. Magana ta biyu kuma a sa ma ya inganta akwai amsa sai Allah ya kai mu gobe. Masha Allah. Alhamdulillah.